أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد فلذلك فجر واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا يجمع بيننا وإليه المصير
ana iya rike shi ko a rike gudun da za ka shi da kwanciyar da sauƙin yau da ta cire shi a rike shi auzu billahi sami al'alim min shaitani rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da biyu ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha tara ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasinmu na biyu a wannan shekara inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsarkake zuciyoyinmu da muna hici da kuma riya ibadodin da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna laihikan mu kuma da kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أفرت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Masha Allah. Wanda jiya mun hara eh, zan kira kan laifin da muna son muje inda muke kan wannan aya ta harko wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da yabo da jinjina makan shi yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu malumai suka ce yana daga cikin da Allah yace godiya ta tabbata gare shi kamar yadda babban malami Ibn Kathir sai yake cewa godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ta ƙarin dalilin babban ni'ima da ya shi ne ya sabkar ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da littafi wanda suka ce Allah ya gode makan shi irin godiya wanda ta cancanta da shi kuma ya kira da al'umma baki ɗaya su rinka gode mishi kuna fahimta wanda jiya mun yi bayani kan wannan sannan kuma yace anzala ai Allah shi ya sabkar da wannan littafi ha kina alqur'ani dalilai da dama sun tabbatar da cewa littafi ne wanda yake daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma ya sabkarwa bawan shi kamar yadda jiya muka yi bayani cewa duk wani matsayi a da duk wani suna da duk wata daraja da za ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har in ta wuce bawan Allah to ka san kayi banna muna fahimta kamar yadda wasu za su cewa in ka kira annabi da komi ka kira shi ya dace in dai na daraja ne a'a biyayya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne wanda yake da limi muna fahimta ba a bashi matsayi wanda ya kai matsayi na Allah shi yasa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkan mai da wasu ayoyi wanda yake cewa azaba Allah ta tabbata ga duk wanda ya karanta wannan ayoyin bai tsare ta da gurin su ba inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
Allah ya ce, Azaba ta tabbata ga wanda ya karanta wannan ayoyi bai tsaye sa dan gurin su ba. To bayan an sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ayoyi ha sai suka raza da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi cikin dare yana sallah yana kuka Aisha ta ce har na kai ina zara kabuwa na manzon Allah yana jayewa yana kuka muna fahimta sai take cewa wai nani yake ta dagewa da ibada haka kai da Allah subhanahu wa ta'ala yake inna fatahna laka fathan mubina
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما Allah yake hakika ya gama ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni'ima Allah yake laihin da yi baya da wanda zai gaba duka Allah ya yayi sai Aisha take to ta yaya za kai da an yaje ma a sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ma Aisha afala akuna abdan shakura to ni yanzu ba zan zama bawa mai godiya ba muhalli shayi shine kaga manzon Allah da kanshi ya kira kanshi da bawa muna fahimta kenan magana ka rinka daukar matsayin Allah kana ba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan samsam bai dace ba duka alqur'ani babu babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annan Muhammad sallallahu alaihi sama gabawa ko ya bashi matsayi irin nashi zaka ga shi karan kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in an kai shi ana son a bashi matsayi irin na Allah sai ka ga yana faɗa yana koyuwa kamar yadda jiya muke bayani sai yake cewa kuma walam yaj'al lahu iwaja kenan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa wannan littafi wanda yake ya zamo littafi mai karkata ba muna fahimta wanda malumai da dama sun yi bayani dangance da Allah subhanahu wa ta'ala da yake bai sa wannan littafi ya zamo ne ba mai karkata suka ce karkata a nan ya shafi duka karkata da ka sani baki daya sai da mun kira kai ne za mu mun kira mun karanto maganganun malaman tafsiri kan wannan suka ce anan kalmar yana nufin duk wani abu da ya shafi ka ce ta bangaren larabci muna fahimta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ko sai ce ne ghairi bi iwaji Allah yake ko mun saukar da wannan alkur'ani da larabci kuma ba mu sa shi ya kasance mai karkata ba muna fahimta idan ita ce karkatan nan Allah subhanahu wa ta'ala bai sa ta ba a cikin alkur'ani ta kowane bangare na farko shine suka ce ta bangaren karanta shi muna fahimta ko na biyu suka ce ta bangaren hukuncen hukunci a babu karkata cikin hukuncen hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka na biyu suka ce ta ɓangaren bayan ɓangaren hukunce-hukunce suka ce ta ɓangaren abin da ya shahi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan alkur'anin haka shi ma babu wani kongabakon baya a cikin shi kenan littafi ne wanda yake cikakke wanda bai buƙatar komi daga wurin shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi muna fahimta Allah ya ce lallai wannan littafi wannan alkur'ani da ke ga hannun sai Allah yake cewa la raiba fihi babu kokonto a cikin shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake muna fahimta ko kenan ba daidai bane ba a karanta ma wata aya ta Qur'ani ka ce dan kaya za amma nan ina da ya ko kuma nan wurin a saurara mu muna fahimta kenan abin da ake so duka kai imani in dai ka yarda alqur'ani littafi ne wanda yake cikakke muna fahimta to kai imani cewa lallai duk wani abu da ya zo a cikin shi kai imani suka ce cikakken littafi ne miƙaƙƙe ne sai yadda duk wani labari da kisoshin annabawa da zai badawa labari wanda ya huce muna fahimta da kuma wanda ake ciki da wanda zai zawa nan gaba in dai Qur'ani ya bada labari kai yarda da cewa wannan abin gaskiya ne ko da kuwa hankali bai dauka ba sai kun fahimta ba dan akwai wani abin da in bude ma shi za a yi ba yadda za a yi hankali ya dauke shi ko ba hankalin bane ba kamar yanzu misali a ce ma mace ta aiki ba tare da namiji ba zai iya yiwa a zai iya yiwa
yana iya yiwa yana iya yiwa mana alhamdulillah ai an gama tun da ya faru da wa maryam a kamar yadda za a iya ce ma za a iya samar da mace yanzu daga jikin namiji kamar a ce an halittar mace da uba babu uwa ai ba yadda za a ce namiji yana haihuwa ko to amma dukkanin wannan abubuwan sai Qur'ani ya zo yake ce muna ga Annabi Isa Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi da uwa babu uba to me ake so gare ka shine kai imani sannan Qur'ani ya zo da labarika na gaibi abinda ake so kakkasha kakkashe to mu zamanin da muke cikin ko binciken mu na ilimi ya kai mu matakin cewa mun gano kazan nan akwai kaza ciki to wannan binciken da kuka yi na yan wuta ne ko gane ko ba ku gane ba duk binciken da ya saba ma alkur'ani to bincike ne wanda yake na kahonci ba irin wanda musulunci ya da shi ba in ma ka gama binciken to ka ce wannan karya ce abinda qur'ani ya zo da shi shine gaskiya muna fahimta kenan sai Allah yake cewa walam yaj'al lahu iwaja Allah bai sa alkur'ani ya zama littafi wanda ke da kai karkata wanda ke da kwai saɓani a cikin shi ko wanda ke da kwai zalunci a'a littafi ne wanda yake jere sai Allah ya ci gaba da cewa qayyiman ai tsayayye ne littafin da kanshi wasu suka ce tsayayye ne littafin ta ne ta bangaren adalci muna fahimta wasu suka ce a tsayayye ne littafin ta ne ta gaba ta taushe duk wasu littattafan da suka gabace su duk wata shari'a da ta wuce to yanzu alkur'ani ya zo tsayayye ne kan wannan shari'ar da ya zo da ita duk an wuce wata shari'a wanda take ba wannan ba kamar yadda ya faru zamanin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ko umar ya ɗauki wani takarda na attaura yana karantawa sai ya zo wurin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana cewa wannan ya dace da irin abin da qur'anin ya zo da shi sai annan Muhammad sallam ya bata huska sai shi ya bace shi Umar yanzu ban zo muku abin da yake ban zo muku da abin da yake wannan ba yace ni ne rabon ku cikin annabawa muna fahimta damun malumai sun haɗu kan cewa duk shari'ar da ta gabaci al'ummar da suka gabace mu in ta saba ba ta mu ba ta mu ba ce ba yiwa ka ce a ai a cikin attaura ko a cikin zabura ko a cikin injila a'a Allah ya kamala albani ke ji in ka ga an ce wancan malamin ne a taura ne wancan ne injila ne wancan ce mahi yawancin su bokaye a to mu yanzu muna bukata wani a taura ko zabura ni ke bukata alqur'ani ko kuma haka da bane ba amma a ce wancan gwani ne wurin alqur'ani ko ba haka nan ba wancan mahadashi ne na hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne irin wanda al'umma take da bukatuwa zuwa gare su kenan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lam yaj'al lahu iwaja bai sanya karkata a cikin littafin ba sai ce qayyiman ai tsayayyen littafi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها فيها كتب قيمة sai Allah yake cewa rasul min Allah ai dan aike ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu daga wurin shi a yatlu rasul min Allah yatlu sufan mutahara yana karanta musu ai wasu takardu na alkur'ani sufan mutahara wanda suke masu tsarki fiha a cikin wannan alkur'anin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma alkur'anin karan kanshi fiha kutubun qayyima ha ai littafi ne wanda yake tsayayye da kai shi bai bukatar wani abu shi yasa zaka ga komai zaka ji ana cewa ana mai mizaji ko ba haka nan bane kai tunda kai ka taba ganin an ce Qur'ani a zo a mai mizaji a duk wani rubutu da ka sani na duniya in lokaci in an ɗauki tsawon shekaru sai an ce wannan yanzu ana buƙatar wani sabo ko ba haka nan bane ba a tsarin ilimi na bincike harkar science ba ka ɗauko abin da aka yi nan da shekara goma baya ka zo yanzu kai cikin research in ka sabo abin da an wuce shi da can yanzu da ta iske akwai wannan za ka iya yin akan bidiyo misali abu ne mai wahala ko ba haka nan ba ne ba da can kalli a tsalunan ma sai ka je wani wuri ne ko amma yanzu ha ha yanzu ko ina kake kana yawo da tsalunan ka ko ba haka nan ba ne kuma za ka iya kira inda kake so insha Allah ka insha Allah muna fahimta ko to amma yanzu kana ga bincike na ilimi kullun ci gaba ake ko ba haka nan bane ba zuwa gaba sai kaga yanzu suna nan suna magana teleportation ko sai ya za a yanzu daga nan in kaji kana son ka je inje sai dai ka bace ka ganka a inje kawai in ka fito ta koha ha to yanzu kai ka zo kana magana bisu ana magana saurin balaguro ka ce a a akwai bisu misali za a ga wancan haba ba kauye ne ko yanzu ana magana jirgi ne to yanzu jirgin ma ana kalla akwai ɓata lokaci a ciki ta za a karayen wani abu wanda ya jirgin sauri to amma shi ma alkur'ani tsayayyen littafi ne tun can da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi har ya safka ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya dace da zamanin sahabbai ya dace da zamanin da ya biyo bayan sahabbai har ya dace da wannan zamanin namu kuma har zuwa ƙarshen duniya suka ce ai kayyuman shi ne littafi wanda zai kai mutum har kabari tsaye ke da kanshi bai bukata komi in dai ka rike shi to shi kenan ka gama muna fahimta amma kaga duk wani abu na duniya ai ana caccanzawa ko ba haka nan bane kai da kanka yanzu in karke sai a ce kai wannan ai an wuce ta kai ma yanzu baka san wace sallah ake yi ba an zo da wani sabon abu wanda ke da kwari wanda an wuce naka wanda kai kake da yi ko to shi alqur'ani ba haka nan bane ba ya shiga ta ko ina duk wani abu a matsayin ka na musulmi da kake bukata alqur'ani ya zo maka da shi shi yasa an ce wai wani irin wanda ba musulmi da yazo yana ma wani malami injini yace to ku lisan ku an ce kun yi akwai ko yace bai ji suna na ba aka ce mun sunan ka yace ku kai ce kai san da iska ba ka ji an ce tara ku ka kai ma ba a ko ko ba haka ba to shi Qur'anin duk Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la ta'ti al-batil min bayni yadayhi ba wani eh abu na kokonto ba wani matsala ba wani jiris da zai iya shiga cikin alkur'ani shi yasa za su ga makiya kullum suna bincike ya za a yi ga sun shigo da matsala cikin alkur'ani amma abin ya gagare kullum suna ganin ya sa a yi a shigo da matsaloli amma abin ya gagare shi yasa ana ba da labari na irin mu'jizar da alkur'ani yake da kadiba lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sallah a Ka'aba Umar ya taho manzo Allah sallallahu bai san da zuwan shi ba ko sai aike menene wancan yake menene ce waka ce ke ko Allah ya ce ba huwa da kauli shayir ko ba haka nan bane ba yace kuma eh to ko dai boka ne wannan Allah ya ce ma huwa da kauli kahin sai wani ce so kamar haka lade kai ba a san da zuwan ka mazala amma ayoyin da yake karantawa mu'jiza na alqur'ani Umar sai ya ce waka an ce ba waka ba ya ce boka an ce ba boka bane ba yace so wa ma huwa kuma wala huwa bi qawli shahin to me ne yake karanta sai ce tanzilun min rabbil alamin Qur'ani ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da shi daga wurin ubangijin halittu baki daya suna fahimta tun daga nan umar ya fara jin wani abu a cikin ran shi da irin isoshi da malamai suke bada na mutunan da ana ce mai musa ya zo wurin alwala ya tsinci zo biyar ke sai da shi ga hannu ko yana shiga sai ya tsada liman ta rike mishi yana ta ma tilka jemi ka ya musa wai ta musa mai hannunka kuma musa mai hannunka kuma tilka jemi ka ya musa ya mutu ce hin zo biyar wurin alwala na kuntoshi so nawa za ka kunna tele gidanka so nawa za ka shiga internet kana shiga sai ka ji malamin yana wa'azi kamar dai tak tak da kai ko ba haka nan bane ba to qur'ani kenan shi kadai ya kai ga haka sai kai kai da kanka za ka kamo rediyo ka ji ana ma wa'azi kawai ga kawai ga ka ga babu kowa kusa da kai kama mamaki alqur'ani kenan da wanda ya kama mun tattace mai nama ya kama ta ya kashe ko da ya kashe yana shiga cikin masallaci ya yi kabara sai ne mai cewa da ayi zambin kuce da lahimi sai ka kashe ta sai labar ya ce mai sabon lahimin aka da sabida nama na da tafi shi yasa na kashe ta shi ko ba da shi ba ake so yawa za ka rinka zuwa wa'azi ta kashe wancan anya ba abin ke ke min da shi kuma bai ma san da kai ba ko ba haka nan bane ba wata rana ta ci za a tsora sai ka shiga ka karanto ma kanka da kanka wanda ya tsora ka yi ta mai huska ka yi jibin wai da ka yi shi ko bai ma sani ba to mu uji za ke nan na alkur'ani shi ta Allah ce kayyiman littafin tsayayye ne cikakke ne ta kowace bangare ba abin da alkur'ani yake bukata alkur'ani sai da ya zo da teknoloji wadda har abada siyansa ba za ta taɓa tunanin ya za a yi ta zo da shi ba sai da ya ba ta labarin ya ake halitta mutum ko ba haka nan bane ba a amma sun taɓa tunani ya za su yi mutum sun sallama da kansu al'amari ne bayyawa aka ce a'a to ai yanzu an ci gaba ana iya ko in mace na da ciki a gano yana da katon kai ko karamin kai gare shi ba haka nan bane ba to da haka yanzu wannan ya nuna ke na likitoci sun san gai ba aka ce ne suka sani yace a'a abin da muke so shi Allah yake yana da cikakken ilimi akan yara yanzu in kai ka ita kai likita ne sai ka ce wannan yaron mun diba mun gani shekara kaza zai a sannan kuma lakon daga turajen za a kore shi da haka kuma kudin da akwai wanda ya ce wannan bayanin yau ayyukan masu nawa aka sha buga jeri ko ko ba haka nan bane ba duk sai an gama ce ma kaza ne sai ka je kuma Allah ya yi nashi al'amari kuma kaza ne saboda ni abubuwa ne wanda da damar su Allah subhanahu wata'ala ya bar mu shi sani ilimin da Allah ya ba mu kaɗan ne to amma kun wannan alkur'ani in muka rike shi hatta wannan teleportation da ake magana wai sun ce ya zo da alkur'ani to su ya za a yi ya filitan shi ai mala'iku suna tahiya daga sama zuwa ƙasa tahiyar shekara nawa ce amma suna yin ta a cikin lokaci kaɗan bismillah
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
kun ji irin tsawon tahiyar da ke da kwai to yanzu sai suke cewa gashi mala'iku suna yin tahiyar nan aini guda kai akwai dan haka su ma bari su ci gaba da bincike zai shi ne Allah ya kamar albani ce ko yanzu tura sun ci gaba maganar da ake ya za a yi ga abu a tele a yi cinki a bin koma shi ta tela kaɗo ya ce ba mala a'a karatu ake yi suna can yanzu suna ga waya za a abin ya kasance kai dai ki so masara ka ka shiga kai fana shi kenan kawai shi yasa Allah ya samu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tammat kalmatu rabbika sidqan wa adalan la mubaddila li kalmatihi wa huwa as-sami'ul 'alim Allah yake cewa lallai kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani Allah yake sun cika shine alqur'ani Allah yake cewa sidqan kuma gaskiya ne wa adalan kuma adalci ne tsawon cikin alqur'ani Allah ce ta la mubaddila li kalmatihi ba wanda ya isa ya shigo da ku je cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala tun kafuran da Allah ya yi musu kalubale ko in sun isa su zo da makamancin alkurani Allah ce kai in kun isa ku zo ma da wata koda sura guda ce kai ko ma aya ku zo wanda take daidai da alkurani Allah ce ba su iyawa to amma yanzu kuma makiyan nan suna nan suna ta bincike kwanakin sa an kama su yin karen wasu sabon surori akwai suratul muslimuna ko da suratul menene duk sun kuso a cikin alqur'ani ko ya ayyuhal muslimuna inna menene illa wani dai shigantaka can da ba to amma masana wannan zamanin sai suka ce matsalar da ke da kai shine wannan zai cutar da yara wanda ba su je makaranta ba suna karatu ne saman kan internet saboda za su zubo shi ne saman kan internet amma su kuso a cikin alqur'ani ba a kai sai sallallahu kuma shi ma duk sai ka ida da ka zo sai ce wannan ayar da malam sai ka zo da ita kafa alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya saukar babu babu wannan aya to Allah ya sa mu cika da imani shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna hadal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwa
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا a takaice dai shi ne alkur'ani duk abin da kake bukata a matsayin ka na musulmi to ya yi ma bayani shi ya zo ma da shi muna fahimta ba wani abu wanda musulmi yake da bukata tun farkon halitta shi har zuwa ƙarshe wanda qur'ani shi bai zo da shi ba sai dai in bai sani ba ko kuma bai sahiya ne mini ba ko kuma bai je ne mu sani ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai yake cewa qayyiman li yunzira ba'san shadidan ai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da wannan alkur'ani tsayayye ne da kanshi wadataccen littafi liyun zira dan yayi gargadi ba'atan shadidan ga wata azaba wadda take mai girma mai tashin hankali min ladunhu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanaji ga wanda ya saba mishi suka ce wannan tun duniya da lahira duk wanda ya saba ma alkur'ani ai Allah yake tsaye ne ya zo da kunyi ko to in ka saba mishi tun duniya zaka fuskanta azaba da matsaloli da kalubale sannan lahira ka shiga ga azabar da ta yi wadda ka baro a duniya ba ga shi kaga musulmi suna ta shiga ba ta hankali ba sai da sun yi watsi da alkur'ani musulmi za ka gina cewa no nunu sam an jemo karati buga ta hanka wucewa kai ba ga sani ba ko ko hakan bane ba a koko demokarasi wani addini ne mai zaman kanshi mu musulmi ma amshe ta ne a bisa larura kai ba abin da ya kamata kai alfahari da shi ka buga gaba da shi irin addininka ko mutum ka yana cewa ai ni bahaushe ne ni ba goburi ne ni ba zaman mai ne ba kauye ne je bincika asalin ku nan da shekara ɗari kaɗan baya sai ka yi kuka in an ce kai wani ne ka sha ni ba ni ba ne ba ko ba haka nan bane ba za a san duk ba tsagu ke da kai ga fuska ba kaga mutum ma la amai tsaga ta ya hamsin koko wayan zuwa shi bai mace shi a kenan wai aka san zalunce ka ha ba abin da zaka buga gaba da shi wallahi sai addini amma duk wani abu da zaka bugun gaba da shi sai kaga yana da tawaya amma alqur'ani fa babu ko kadan a ciki shi yasa to duk wanda ya kauce ma wannan alkur'ani to tun duniya zai yi rayuwa wadda take ta kunci sannan Allah zai rika tabko mai da azaba da tashin hankali ka je ka bincika irin wanda suke yi yanzu sun kai a duniya kalli irin sharrabobin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kullo musu duk yadda suke kallon ilimin su ya kai sai abin ya gagare su ko ba haka bane ba to ina sai da kake kofi daga wurin su ilimin nasu da sai yake ba zai wuce biyu ko san da suka baka ba sai yake kakar zanji a wurin su. To amma ka rike alkur'ani ka sha mamaki. To uwa uba mutumin da yake imani da alkur'ani har ya zo mutuwa. Shi yasa Allah ya ce to qayyiman li yunzira ba'san shadidan. Wannan alkur'ani ya zo ne dan yayi gargadi. Shi yasa alkur'ani baki daya duk irin abin da Qur'ani bai nuna wa'azi bangare guda ba can in kaji an ce akwai rahama can sai kaji an ce akwai azaba ko ba haka nan bane ba can in kaji an ce mu'mini can sai kaji an ce kafirai can sai kaji an ce fasikai ko ba haka nan bane ba to yanzu babu su ne wai ko ake kullum kai ta jawo masu imani to sai in ka a gaza yana makaho ya ce wai bahaushe ya ce makaho bai gane kana ganin shi ko sai ka yi ne ne a sai ka dan taka shi sai gano a shekara gidan shi kowa haka na bada sai jibin yadda yake ɗauke ma haka nan kake ɗauko to shi ta kaga alqur'ani ya taɓa kowane ɓangare sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qayyiman li yunzira ba'san shadidan Allah fa yayi tana dumuwa azaba ga wanda ya kahuce ma wannan alqur'ani ga wanda ya imani da wani bangare na alqur'ani ya kahuce ma wani bangare wanda azaba Allah ya tanadi shi yasa duk duniya ba wanda ya kai iya Allah tanadin azaba da masifa da tashin hankali sheki dalilin da kake yi kawai zawo ne in ya kama kamalan kai ka kasa kwanci hankali ko ba haka nan bane dukkan kenan da mutum ya sai ka ga yana nema ya yana ta kokowa shi da sanke da kai shi a sai ya cire shi ko ba haka nan bane ko ciwon kai ko wani ciwo can daban sai kaga Allah ya jarrabe ka da shi ko kuma kaga ka tsinci kanka cikin san wani abu kuma ka kasa cire san wannan abun daga ranka ai kai kai wannan ka iya ishi ka gane cewa kai din nan wallahi rayuwarka tana gudana ne kalkashin wanda ya yi ka ba na shiru bane ba an ce a wai ce lana ce to ita na cire wayi ta ai za ta yi kanta to ai ka ga wannan hauka ne ko ba haka nan ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kaga duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah zai mishi sakamako mai kyau wani wuri sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa ko ba haka nan ba duk wanda ya kame kanshi daga irin wannan sha'awoyin wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai Allah ya ce to aljanna ce makoma gare shi amma wanda ya tsiya fa sai Allah ya ce fa idza ja'at tamatul kubra idan uwar bala'i ta zo ai duk duniya nan kaji ana bala'i ana kaza ana kaza ana kaza ko to duka wannan kura ce ban a shiga cikin shirin ba duk wani bala'i to uwan bala'i ita ce alkiyama to shine Allah ce a yi gargadi ga wanda suka bayyana ma wannan alkur'ani tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai kashi kukan wannan al'umma wa qala rasuli ya rabbi inna qawmi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya Allah al'umma ta sun kaurace ma alkur'ani kuma haka nan bane ba ka samu mutum malamin ka ba kake gari shi wai ko sabu bai kai ba kuma yanzu in kashi wannan to shi ke nan dai to na malam ce to ƙur'anin ko ne na gidan ku ne ai baka mu gidan ku halanci ko ba haka nan bane ka ji mutum yana turanci har ta hanci amma daga an zo sallah ana nan bismillah ana nan bismillah no no no bismillah ko ba haka nan ba ko ikama bai iya sadawa wannan ai abin kunya ne wai kuma shi musulmi ne kaga al'umma sun yi sun kaurace ma alqur'ani abinda mutane ba su gane ba ba ana ta ramadan ramadan ba yo daga cikin abin da ya gama ramadan falala fa alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya sauka to kuma haka nan bane ba hatta ne na qadar dan Allah ya saukar da alqur'ani to kai da alqur'anin ka sha mamaki in kuma ka kaurace mishi fa to za ka fuskanta azaba na malumai suna bayani na daga cikin azabar da mutum zai fuskanta a wannan rayuwar shine zai yi ta dora ma kanshi abubuwan da Allah bai dora mai ba kuma ya wahalar da kanshi kan wannan abu kun gane kuɗi yake to dan haka ko ta halin kaka in yayi kale kale in duk abin da ya sani zai shi kawai abu guda ake tsoro a duniya dai a ce mutuncin shi ya taba amma in dai da Allah ne ta tabuwa ba matsala ko ba haka nan bane ba wai yanzu wani cigaba ya kai wai har cike ya ciki an samu wasu suna suna shiga kare kare to kai kuma a tsuwa kare da gudun laya kai da baka shiga cikin shirin ba ko ba haka nan bane ba an ce hada mabarata ha wai sun yi kuma su kale kale wai kudin kowa so ke sai ya sami saboda mun kiyasa da al'amarin Allah so muke mu dai dole abin da muke so to sai mun same shi ko ta wace hanya muna fahimta sannan ka komo hallori a bangaren rayuwa duk wanda ya cire Allah ba shi ba zaman lafiya a duniya daga agoni ya dan motsa sai zuciyar shi ta kada to wayya akai wane kai kaza kai mamaki ne aka yi aka aje shi mana ko kuma haka nan bane ba in dai baka yi mamaki a aiwo shi ba to duk abin da ya kai a duniya ka kai mamaki saboda wanda ya aihe shi shine yake gudanar da al'amuran shi ba kai ba ba sai kun fahimta ba in ka shirya Allah a ranka jin daɗi sai dai ka ga wasu suna yi duk abin da ka mallaka yau ka je ka ga wancan shugabannin na ƙasashen arna ina suke kwana wai suna kallon suna da bambu nukiliyar ko hankalin su ba kwance bai yake ba kai kuma nan wurin ko ko ice ba ka ake kusa da kai ba sai ke ta kwana an kana da tari ko kuma haka nan bane ba su kullum a tunanin su yanzu kan wani abu ya faɗo musu wanda zai wanda da tsarin su ko to amma yanzu in kai ka mai da al'amarin ka ga Allah ka san duk abin da yanzu zaka rubo mukaddara ne shi yasa bincike ya nuna cewa yanzu mutane biya da tansiyan ke kama su ba tansiyan bace ta Allah ta hasara ce da bakin ciki kawai in yago wani ya motsa sai ta tunanin to wai wani ba kuro mo ina bane ba a a iji mo yanka ne ko ko ba haka nan bane ba kai gida guda baka sha gani uwa guda uba guda ɗaya da arziki ɗaya talaka ba ko ko to kawai shi kenan da ya zan kuro mo yanka sai zama da dole sai kun zo ɗaya ko kuma ka yi shi shi yasa jin da irin wannan tunanin bai san hakikanin waye Allah ba shi yasa yake wahala a rayuwa amma wanda ya san Allah ha ya san shi ma wannan ba shi ya kai kan shi ba wannan wurin ko ko ba haka nan bane ina ji ba gane ba ko ha in ka san Allah ha sai kaga kana rayuwa mai daɗi to kai da yanzu kake tunanin ka ga gobe ko ba ka ganta ba ko ko ba haka nan bane ba to ina kai ina damun kanka in Allah ya kai wani a wani mataki sannan za ka ga duk wanda bai yarda da Allah ba ko rayuwar shi ta dabba ma ta hita saboda ita dabba akwai mai kula da ita ce mata inan binan barina ko to shi wanda bai ba Allah ba kawai san rai shi yake yi in ya ga wani ya yi tumbule gari ko ba haka nan ba ta kashin da yi shi ma ya ce wancan ya burge shi in ya ga wani ya aske ne ya ce wancan ya burge shi ko ba shi bai da abun koyi ba duk wata shara in ta zo da shi take tafiya saboda ni bai kama Allah ba amma wanda ya kama Allah fa sai ce a musulunci bai yarda da askin banza ba ba zai ba ko ba haka nan bane ba idan ka yayin mawaka daga wanda sai wannan wai wani sakaran sai ce shi ga jaji wakan nan hankalin ce kwanta ai ka san zuciyar nan ba Allah kaga an sa haka yana wai Allah la ilaha illallah wallahi ya lalace To da Allah wannan zuciya akwai wannan zuciya babu ma ita. Kai yanzu ake zuciya ke da saban Allah ne take rayuwa. Ko ko ba haka nan bane ba. Wai waka ba haramun bace ba. Yanzu nan duk yayi da tafsirin sai ka wani ya je sai yayi sama yana kallon sai ne. Ko hada na'am. wallahi gaba mu ji tsoron Allah sannan malamai suna bayani na cewa duk wanda ya saki Allah bayan duka wannan jijita da za ta samun shi ko ƙarshe zai mutuwa ne cikin kunshi zai yi nadamar rayuwar shi ne zai yi da na sani saboda mala'iku za su zauwa su hana jibgan mutum sannan zai fara da na sanin rayuwar shi uwa uba ba a san dalilin shi ne mutum lokacin da yake kwance cikin kabari babbai shi ne an busa kiyama lokacin nan ne ido zai rena fata lokacin nan ne mutum zai yi nadamar duk duniya bai taɓa yin ta ba lokacin nan ne mutum zai sa hannuwan shi guda biyu cikin baki yana tattamin na yi kuma yana Allah wajen wanda ya rike wallahi duk wanda ka rike in ba manzo Allah bane ba sai ka yi nadama ko mammaku ka rike kace ita kadai za ka ji abin da take so shi za ka yi ko ya saba ma Allah ko ya saba ma annabi wallahi wuta kai balle babanka balle abokinka balle matarka a kowa soyayya shi biye shi tana da limit muna fahimta ko Allah shi ne ake so a yi ma makamniyar da'a da shi da manzon shi to sai ce a yi bishara قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين sannan a yi albishir a yi bishara ga wanda suke masu imani malamai suka ce kun ga la ilaha illallah kenan ko la ilaha an kore an an gargaɗi mutane kan su bota ba kowa sai Allah la ilaha an gargaɗe su ko bishara ha illallah shine ga wanda za ku kamawa abun bauta na gaskiya shine Allah kenan wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana Allah ya ce ayi mushara ayi ma wanda suka yarda da Allah wanda suka yi imani da abinda manzon Allah ya zo da su ayi musu da albishir cewa suna da sakamako mai kyau wani bashir ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي بشارة جوان ده سكي إيماني ده الله سكي أيكي يكيو ها shi yasa suka ce shi imani da aiki da ya fice duk inda za ka samu mutum mai imani ne to insha Allah sai ka same shi na ayyukan imani kamar yadda ake ba labarin wani malami wai dan giya ne ho dan giya cikin giya lif sai malam ya ce mai kaji tsoron Allah wace ce a takawa hauna wannan hadisi ai kowa ya iya shi ko mace ba ta yi to da hijabi ba ka ce ki tsoron Allah ta ce a takawa hauna munafika ina ne hune sai ce a takawa hauna a takawa hauna ce sai ce ko ai bakin da yake a takawa hauna shi ce inna fi yasadi muduga a cikin jikin mutum akwai kuka idza salahat salaha al-jasad kulluhu in tsokan nan ta gyaru dukkan jikin ya gyaru wa idza fasadat in ta lalacewa dukkan jikin ya gyara ce sai ce wata tsoka ce ala wahiyar qalbi ita ce zuciya ko labarin ba haushe ce labarin zuciya a tambayi wuce ai ko dariyar da bata zamana a zuciya ba kana ganewa zaka ga ana ta kokarin hakorin sai an buɗe su da ƙarfin ciya saboda mai ba ta da Allah ba ce ko ba ba haka ba sai ce to kaga yanzu ya nuna wannan huna in taka kalbi in nan taka akwai matsala a cikin ta idan mutum ya tsaya kuce yana ta shasu haka wai kamar magana sai ta a ai a takawa a huna kaje wai na ne hune a shi imani sun akwai shi yana kwarara ana ganin shi ne abin wanda yake boye a zuci haka ne to amma aikin ka na yau da gobe yana nuna imanin ka ko rishin shi zuwa gaba sai an samu mutane suna bibiyar bokaye da ce a taka hauna sai ta ce ina mala amalu bin ya ko to a gurbe sai Allah ya ce ayi garga ayi bishara ga wanda suka ba Allah subhanahu wa ta'ala suna da ajran hasana malumai suka ce sai Allah ya kawo lafazi na ajran ha shi ne kamar aikin da kai jinga da mutum Allah zai mishi sakamako muna fahimta dan Allah ya ƙara kwantar ma da hankali cewa shi ba zalimin sarki bane kuma shi ba mai saba alƙawari bane in dai ka bi shi Allah ba zai kunyatar da kai ba in dai ka mai da al'amarin ka gare shi wallahi ba za ka taɓa nadama ba ko kai da na sani duk wanda kaga yana nadama ko yana da na sani to ya bi inda ba a biye muna fahimta amma in dai ka bi Allah na dama sami za ka yi shi yasa annabi ya ce abun mamaki ga mutum wanda yake mai imani ko al'amarin shi dukkanin shi alheri ne in alheri ya same sai ya gode ma Allah in kuma wani abu sabanin alheri ya same sai ya sai ya maida al'amarin shi ga Allah yace ba za ka taɓa samun wani da wannan ba sai mutum nan da yake da imani shi kuma yanzu ko yanzu ya gani yana karanci cikin sallar shi ce anya ba wani ofin da yake son yin ko ake jiwon shi reza yana sauka ai mutane wallahi akwai shakka da Allah cikin zuciyoyin al'umma da dama Allah kaka samu daga cikin su mu sakankance mu bar ma Allah ya yi rashi al'amari sai mu yi rayuwa wanda take mai kyau sai Allah ya ce ayi mana ayi bishara ga wanda suke masu imani Allah ya samu daga cikin su suna da sakamako kyakkyawa kyakkyawan sakamako shine ne shine aljanna sai Allah ya cewa ma ke fina fihi abada sannan wannan kyakkyawan sakamakon aljanna Allah yake cewa za su za su zamna ne suna madawwama a cikin ta ba su ba hita sabanin mu'tazila da shi wai wutan ma da aljanna wasu ma daga cikin su sun ce ba a yi ta ba wasu ma sai suka ce a ai ma an yi ta amma za su karewa aka ce suka ce a kullu shay'in halikun ai dukkan wani abu da ka sani zai karewa wai illa hu sai shi Allah da aka wuta da aljanna ma akwai lokacin da za a zo babu su sai yi askiri kaji malam sai ka ce wani alamma biyu wai ai askiri wannan ta halitta kenan abin da kai kanka ke tunani amma Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa Allah zai sakamako khalidin fiha abada radiyallahu anhu wa radu an ha abada in an shiga aljanna shi kenan kuma jin daɗi ne wanda yake bayyana cewa ko an ce lokaci yayi balle a shiga bayanin dan irin sakamako da mutum zai samu in ya ba Allah a gurguje yana daga cikin sakamakon Allah shine za ka samu nutsuwa a zuciyarka za ka yi rayuwa mai daɗi da wahala ka ga mutum wanda yake cikakke wanda ya mai da al'amarin shi ga Allah ka yana wahala a wannan rayuwar wahala ne to shi ya san duk abin da Allah bai rubuta mishi ba in duk duniya ta taru baya da za a yi kai ga wannan abu ko ko ba ka nan ne amma da yake Allah yake tashi tashi in yake sa tashi in kama mako kai Allah nan dai ba haushi ya yi shirin taka wai wai duka hasi Allah shi ma ce Allah ma yace tashi in taimake ka ai mun kawo ba da labarin kissa Imam Shafi'i da Imam Imam Shafi'i shi da malamin shi Maliko wai suna tattauna wai Allah yana azurta bawa da sababi ko ko ba sai da sababi ba sai imam shafi ya ce a Allah yana azurtar da bawa ne da sababi shine sai ka yi yunkurin yin wani abu sai Allah ya kawo ma agaji sai shi kuma guda ya ce a Allah yana azurtar da bawa ko ba da sababi ba shi kenan aka bar tattaunawa na imam shafi ya yi sa sai ga wani a kasuwa zai ɗaukar dabino sai ya kama mai ya aza dabino sai ya kwashi dabino sai ya bashi ko da ya zo wajen imam malik sai ce kaga ga dabino ya je kasuwa ya ga wani ya kama mai ya ɗora ya ba sai ce amshi kai ma ci sai ce to yanzu kaga wannan dabinon ni da na samu ai na bi sabab ne na tashi na je kasuwa sai ce to ni kuma ina na saka Allah ya bani kai ba sai da kai kasuwa ba a ba gane ba shi wai sai da ya je kasuwa ko ko da ya amsa ya ce sai ce ni kuma Allah ya azurta ni ba tare da sababi ba shi da ni ba tare da na yi yunkuri irin kai wanda kake tunani ba shi ne wannan kalmar ta malam bahaushe daidai da yake rabban kwaɗo baya hawa sama in fa ya hau sai ya faɗo shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah bin Abbas yake ga mai kalmomi wanda in mutum ya rike su zai yi rayuwa mai daɗi yake ce mishi wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak ka sani duk al'ummar duniya in su taru su ce sai sun baka Allah ya ce wallahi ba su isa su baka ba sai abin da dama Allah ya rubuta na kai haka in sun taru su ce ba za ka yi ba in Allah ya rubuta sai kai wallahi duk haukan banza ake sai dai an ganka sama sai a rika tunani ya akai wanda ke can sama shi ya haula ka ko ko ba ka rubuta ba to Allah ya samu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon gyarawa kenan a gurguje in dai mutum ya ba Allah kuma da tun duniya zai yi rayuwa mai daɗi sannan wurin mutuwa ana mai albishir muna fahimta mala'iku za su zuwa suna mishi sallama suna mai albishin cewa mata da iyaka bari Allah ya yi alkawari zai kula da su. Shi yasa kai dai ka ba Allah ka to in ka bugo ka ha maciyaci shi ba in ka zo mutuwar ba ta kan shi zai ce to wayo yanzu zai mai ɗan kawo mai shinkafar nan zai mutu to ya za ko kuma haka nan bane ba. Sai ce yanzu wanda suke kame kuɗi sai an fara samun ragin su. To yanzu wannan bokan zai rinka ya ko wani abu gidanka. Ha? iyayenka da matanka zai rinka cewa to da tuhamuwa ga wani abu ne saboda babanku bakar da ya ga rami ya kawo ma ya ma san su amma Allah saboda adalci irin nashi in ka ji shi sai ce ka kwantar da hankalinka Allah yana ma albishir zai baka aljanna sannan abin da kake fargaba kan shi na mata da iya Allah zai tsare masu ba ga labarin cikin sautul kahf za mu zuwa mu sarra shi ba wanda ya yi rami ya sa kuɗi a ƙasar ta kanga kuna tuni da annabi musa da annabi khidir suka kama suka tada ta kanga me yace sai yace wannan fa wani ububa ne mutunan kirki duk ji mutunan kirki ya sa dukiya a ƙasa ya roƙi Allah kai ya bayyana da dukiyar sai lokacin da iyan shi suka mallaki ya mutu to shi yasa kaga daga cikin kaɗan daga cikin alkhairin mun Allah kenan iyanka ma ba su wulaƙanta bayanka ba su wulaƙanta har cikin zuriyar har cikin jikokinka sai an samu wannan albarkar na biyayya da kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshe in aka sa ka kabari za ka yi rayuwa mai daɗi ƙarshe in aka busa kiyama za ka tafiya ne Allah ya baka aljanna khalidina fiha abada Allah ya ba za mu saurara wa abin da muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya yi mana na akwai tambaya akwai sauran lokaci babu lokaci ai babu tambaya ko abin da muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana idan muna tafiya a gurguje mun kusa kawa inda za mu tashi ina yi mun ma zo wa yanzu allazi na ƙaru ta kaza lahu walada tafsirin bara baki ɗaya mun ƙara da shi kan wannan ayoyin ne guda biyun nan zuwa uku mu yi bayanin al'amalin salihat ayyukan da Allah subhanahu ta'ala ya ce masu kyau tun daga sallah azumi aikin haji zak- zakka dukkanin su sai da muka yi bayanin su zakka ta kuɗi zakka ta dabbobi ta raƙumma ta shanu ta tumaki ta awaki duka sai da aka yi bayanin sa amma aiki mai kyau mun sha bayani shine aiki wanda aka yi dan Allah sannan aka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan da aikin da aka yi ba dan Allah ba Allah bai karba duk aikin da aka yi dan Allah in kuma ba a yi koyi da manzon Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala bai bai bai karba wannan aiki mun takaita bayani ne kwarai saboda wai wani ya zo je wurin karatu an tashi daga karatu an ce mishi daga ina kake yace su ne wajen tafsiri suka ji amma karatu a kila aka mutu to kage sai a komo bayanin sama sama ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته